إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwarmu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 22 ga watan Rajab hijira shekara 443 wanda ya dace da 23 ga watan 2022 muna cikin karatun mawata ta imam malik rahimahullah a yau za mu yi darasi na gomiya tara da uku darasi na gomiya tara da uku cikin littafin mawata ta imam malik insha Allah za mu tashi amuru sai da filharam lamarin matsayin harauta a cikin haram kenan haramun maka yin harauta a cikin shi ya ce ƙala malikun kullu shi'in sida fil haram أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك السيد في الحلم فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء السيد ما مالك رحمه الله كيتوا كل شيء سيد في الحرم duk abin da aka yi farautar shi a cikin harami nan da mai aikin haji ba mai aikin haji ba matsayin yin farauta a cikin haramin ake magana ba sai alhaji ba shi imam malik rahimahullah ce duk abin da aka horauto a cikin harami aw ursila alayhi kalbun fil haram ko kuwa kaga barewar zoman ne ko rage mai ka gani a cikin harami ne ka dan zabare shi ka bi shi ka gama shi da kare ko da ka bi shi da ya huta ya huta fa qutila zalika sayyidu fil haram ka filhil sai a harami aka taɓo shi amma ya huta wajen harami yanzu sai a can kacin mushi ka kashe kaga ba harami kan shi ba amma mu ganin daga haramin ka tara shi shi ne ce fa'inau lahilu a kulu bai halitta ka ci wannan farauta bayan haramta ma cinta ya ce wa alaman fa'ala zalika jaza'u sayyid kuma shi wanda ya wannan abin wanda ya zabiri abin farauta daga cikin harami ya hotar waje kashe shi shi kuma sakamakon wannan abin da kan farauta zai biya aljaza shi zai rama dabba daidai abin da kashe zai bada abinta wannan shi ne abin da imam maliki hudi a wannan wurin ya ce fa'amman lazi yursilu kalabahu ala sai filhil فيطلبه حتى يسيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء yace amma fa'amma lazi yursila kalabahu ala sayd wanda daga wajen harami cikin hil wajen shi al hil daga wajen harami yaga wata barewa ko zomo ya bismillah ya gama ta da karen shi na farauta iya bin shi iya bin wannan dabba har ta fada cikin harami a can ya kamo ta a harama amma daga wajen harami aka biyo ta amma a cikin harami aka same ta ya ce fa'inahu layu ukal amma wale sa aliyar jaza'u wannan ba a cin wannan harauta amma shi kuma nan bambance da wancan shi a wannan bai biyan sakamakon abin da ya kashe bai ramuwa ta abin da aka shi shi wannan shi wancan daga haramin ya biyu aka fito waje ya kashe a waje zai haram ya ci kuma dole biya jaza don daba haram ya ci shi kuma wannan daga wajen harami ne aka biyo aka zo cikin harami aka kashe shi za a bayan bambanta shi wannan na baya wanda ga wajen harami ya biyo ta shigo harami aka aka shi ta harami zai yi mai aka ce becin dabba ɗin da ba a yanka aka shi ta harami ba cinta amma kuma shi bai biyan jaza na dabba da aka ɗorawa wanda kashe farauta ta harami mun gane ko yace illa an yakuna arsalahu alayhi huwa qaribun min al-haram inda za a dora mai shi miya biya jaza sai inda daman gabne da iyakan haramin daga nan ya fara ta ko sai daman a fadin nan shiga sai bakin haramin dama bakin shiga haramin ne ya tabo dabbal kinan gab da haramin to wannan yace fa in arsalahu qariba min al-haram fa alayhi jaza in kusan haramin ne dama ya fara ta shiga haramin aka shi a ciki to shi ma zai ba a ci kuma zai biya kafara shi zai biya aljaza mana mana ko tunda dama da gangamin ta fara ta kana ta karayar a haula ne mako shi ka ta kenan shine je da ta'addanci na makai shi wurin wannan shine maganar matsayin farauta a cikin harami in daga ciki dama babu saɓani kai farauta a ciki da kashe a ciki wanda ke ɗaukar ɗan magana a daga haramin ka koro ka kashe a waje ka biya haramun dabba ta haramta kuma ka biya jaza daga wajen harami aka zo ana aka shigo harami daga nes kenan aka shigo harami ka kashe ba a cinta haramun ne a ci amma kuma baka biyan jaza a kai amma daga wajen ne amma kusa ka ko ka biyo ta ta shiga harami ka kashe za ka yi kai ma za haramu ka ci kuma ka biya jaza wannan shi ne abin da ke cikin wannan babi na amaru sai da wani haram da wata an gane sai alhukumu fi said yanzu mun ji an ce ana biyan jaza bai gaya mana ba mai ake bada jaza ke don sai gaya mana menene hukumcin shi farautar da aka yi wani hukumci aka mata kayan farautar an yi bayani can haram ka ciko to wani hukumci kayan kanka na sakamakon wannan farauta ya ake hukumci kan yin sakamakon na wannan imam malik rahimahullah bayan wannan tarjama ko wannan babi sai budi da cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala min an'am yahkum bihi dawa 'adlin minkum hadayan baligha al-ka'ba aw kafaratu ta'am miskin aw masakin aw dar zalika siyama da yazuqu wa bala amri zaqas wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ya yi wallazin amur ya kuma su imani la taqtulu sayda wa antum hurum ka ku kashe farauta kuna cikin harami na an ce harami na magana kayan aikin haji ko ku haramin makka duk ɗaya ne wannan hana farauta ko kashe farauta a wannan halin wa man qatalahu minkum duk wanda ya kashe dabba a haramin kowanne ko ba cikin harin benin ba kana cikin hajjar kashe da dabba ko a cikin harin makka ta hukunci guda ne amma ce muta'ammidan kayan haka da gangan fajaza a mutum ma ƙasar min na'am za ka ba da sakamakon abin da ka kashe na dabbobi ya kun bihi zawa adalin minkum za a diba wasu adalai na Allah subhanahu wata'ala ya bar kowa abu dai a diba kuran adalai cikin musulmi ga irin dabbar da ya kashe barewa ya kashe kurege ya kashe zomo ya kashe duk abin da ya kashe Allah bai yanka ba kaza annabi aka ce kurin a kurin a samu adalai su kimanta wannan dabba tana daidai da dabba kaza ta gida tana daidai da kaza kaza ce akuya ce raƙumi ne na saniya ce za a yanka za an bar shi abin ga mutane guda biyu a dali a cikin wannan shi ne asalin abin da ya taso su da mamu cikin su da mamu cikin zamu tsamaya kashi cikin misalin sira matsala ta kawarij lokacin da suka yi tawaye da sun da kawarijawa asali sun taso lokacin da sayyidina ali radiyallahu anhu ana wannan sabani hatta kai ga dandi bugawa tsakanin su bangaren ma'auya da bangaren sayyidina ali a wancan zamani kawar jawa suna bangaren tare suke da ali ba su matsala da wata bangara yanzu an zo ana neman sulhu abu ne dogo da takaice dai wannan sulhu tsakanin mu'awiya da sayyidina ali na yi abin aiki a wancan zamani to ma'auya da ali sun yarda gana abin an yi ɓanna ana neman a yi sulhu a haɗin kan al'umma cikin dai sulhun ana nema don abai ta yi kowa ya ajiye matsayin shi na amiral momini tukon a samu yin sulhu a gawa za a ɗauka mai kamata a yi kan wani abin da aka yi dai alamun dai an kawo matsala ta wannan kalmar cewa sai da na ali ya ba da mutum guda ɓangaren shi a musul asha'ari amur bin asa ɓangaren ma'auya to wannan yarda da ali ya yi da ma'auya suka yi na a sa mutum biyu su hukunci kan wannan al'amur ya za a yi wa za a sa wa za a hudda duk abu suka yanke an yarda wannan shi ne fikirakin khawarij kullum wani mace kullum lamarin addini da yawa mutum ka yi bar hanya ya ɓace kuma ba don gambe ke saboda san allah saboda san addinin allah amma jahilci rashin bin hanyar gaskiya sai ta sa ya ɓace a cikin duhu ba don motar gambe ke dama yana ya ɓace ko ƙin addini iya san addini don kawar jawa ba mai tuma rashin san addini kowa har masu sukansu kowa ɗan sama abin suka ne sun saba ma kowa ya kawar dan ce hatta da ake magana ba amsa hadisin yan bid'a na khariji amsa ake khariji amsa ake hadisin su me yasa ake amsa hadisin duk da an san bid'a ne so shi a wajen makhariji khariji shi ƙarya ka hurci ci bai ƙarya shi ƙarya kun ƙarya ka hurta so a kira su don kai abu kabira kun ka huri kai a kira khawariji kudin kai ƙarya ka huri ha abada kun ka hurta kun mutazila ne suke cewa babbe da manzalatai ne su mutazila in mutum kabira ya su ce ba a ce ma kawuri kuma a ce maka musulmi wannan haka su su ce ma kana nan tsakanin tsakanin tsakiya amma kuma dukkan sun yi tufaki don da ya mutu kuma sun yi imani mutu ha abada hawar shi haka suke ce haka wata zila to almuhimmi dai ana kawarish wannan abin da aka yi sai suka sa tunanin sai da na ali da ma'auya da suna da suna bangare ɗaya ko na aliko wani abin da aka yarda ma'auya ya yarda da ali suka yarda za a sa mutum biyu su hukunci suka ce gaba daya da ma'auya da ali kowa ka huci ya kahuta kowa ka wuri kurin na kai sun ware sun wuta kusa bayan kowan su kurin kuma su dama aiki da kurin kuma kun ci kun sun ali ka huta ma'auya duka saba sun ka huta gaba daya me ya zai wuce su inda hukum illa lillah ai kwanci hukunci Allah kurin ce hukunci sun ba mutum hukunci ko sun kawurta da aya kawo su kawurta sabai kaga sun san sabon kina aya a wajen su ko kun su kawo ayyukan hukum illa lillah ba mu hukunci sai Allah kurin suka dora musu kawurci asalin tashin kawarci to sayyidina ali na man tabaka ta adan dai abu ya kai kawo ka yake sai ci abai ya kasu yace ikhwanuna bagawa alaina ayyuhum mu'minun suka mun zalunci har dai a ci kawar ce bai ce bai kawarta su ai kawarta su ce gudu ya ce ba mu kawarta su ali dai bai yaƙe su bayan suka fara kashe mutane yana da akwai ɗan wannan a cikin sahabbai habab ya zo wuce da matar shi biyu wajen su tsare shi me ya yaƙi daga kan abubakar da umar duk ƙare ba su sai bai sa aliyu ba su usman sai ya bai sa duk sama su alin gaba ɗaya suka masa kashe shi suka matar shi da ciki suka hulɗe ciki suka mata da bada aka dai ga zuba tsiya to ganin da kenan kuma suke dole sun nemi to a takaice dai hawar jawa sun ware harora harora gari ne suka suka gungun su sojin dubu shida dubu shida sojin na dubu shida a diskus suka ware san abin tawagar mai ƙarfi ce kuma da wani aƙida kurin wannan sun kurin aliya ka haurce ma auya ka haurce kurin suka ware suka gungun su kurin su sun daga sun kawo ta da kowa suka yi na yaƙi suna yaƙa kowa cikin su suna yaƙa ɓangaren ali suna ɓangaren ɓangaren ma'auya ba su tare da kowa ka hurta yanzu haka ne watan abdullahi bin abbas ya ce iya so a ba shi dama da ji iske su ita tamna su a ji an akwai mota kan abu ibn abbas ya tafi ya iske su don suna girma halbait sun san abu ba su kuma su kan su akan zata suke nan shi ibn abbas dan bi ne ibn matsala ba alba ne ba shi dan bi ne ibn abbas ya zo duk da ya zo ya shiga mai kyau ya yi ce kuma mai yawan shiga kuma kuma an halibar da wani shiga ta ka ya ce allah hana ya kamsu a kwakwalin man hana musu sun talatar a sai badi yawa allah hana suka ce a shi ke na gaskiya ba matsala ya zo ya kama su aya ba don aya kama su yana musu ba ba jayya don a kama su aya ƙwararri shi kenan shi kenan ya ce abin da wasu ka ce kakkushe bai shi to dama Allah ya Qur'ani bal bal qawmun khasimun ko dai sha baki ka kuda ka kuda shi ka kuda shi wasu kana ta tamna shi gaba daya kai mun gudan ku iya baki wasu kace bisa ban mun shirora ba tsakanin da aka samu to karshe da suke shi kiran muna jin da me zaka ci yace muku ni dai yace musu na zo daga wajen amil mu'minin daga wajen sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam to walaysa fiikum minhum ahad a cikin ku babu ɗaya cikin sahabbai dukkan sahabbai babu sahabi daya ya ce a cikin wani yanzu na zo mu da zo mu zo muku daga wajen aminu muminina kuma daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin babu ɗaya a cikin wannan sai akwai mamancin matsayin ma yace na zo in kawo muku maganar su ku in kai muta kamar ɗan sako ne ku in ji me za ku ce su kuma in kai muku taku an kai muku sakon ku yace me kuke tuhumar su kuke tuhuma Ali mutumin ba ku game tawaye su zama na tuhuma ali da abu guda uku muna tuhuma ali ya sa mutum biyu su yi hukunci kan al'amar musulmi gaba daya shi kuma Allah ta inu hukumin lalillah eh hukunci na Allah ne kuna ya ba mutum biyu su hukunci na biyu ya zo ya yaƙi bai kama fursa na yaƙi ba bai ci ganima ba ya yaƙi wasu cikin musulmi yaƙin da aka tsakanin wa'allu ma'auya a yaƙi a kai kuma yaƙin da ali ya ce bai amshi ganima kuma bai amshi bai kama fursa na yaƙi ba akwai ɗayan ɗayan biyu suka ce ko haka ko haka bai rata ya yaƙe su ko cin ganima a ganima kamata ya ganima ya ganima ba wannan abu na biyu abu na uku ya goge sunan shi daga amirul mu'minin da sawar sulhu yayin da aka hudda amirul mu'minina wannan abu uku su ne muke tuhuma ali sai muka mai tawaye ibn abbas to naji da farko dai magana ku ta farko ta cewa ya sa mutum biyu su yi hukunci kan al'amarin musulmi alhali hukunci kurin Allah ne mai hukunci ba wani ba ya ka musu wannan aya wannan wuri gashi Allah subhanahu wata'ala iya magana akan abun harauta yace wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithl ma qatala min na'am yahkum bihi zawa adl minkum Allah bai kun Allah ba dama ku za ku yi hukunci a sama adale guda biyu yace kan al'amarin zomo zomo ko kurege wannan kan horta Allah ya ba wasu dama a zamana wasu su hukunci mutum biyu ya yi jinin musulmi gaba daya don sun ba da mutum biyu su gudu akan kare jinin musulmi a nan saboda kare jinin zomo kare jinin zomo aka ce a sa mutum biyu su hukumci allah kuma ce a yi na biyu suka ce akan farji akan almi Allah subhanahu wata'ala ce wani khiftu shi kaga bayanin ma fa ba'asu hakan min ahli wa min ahli ya ce ko ya kun bi fa na salatu zuwa kila bayanin ma ko to Allah ya ce idan kun ji tsoron matsala gidan ma'aurata guda biyu fa ba'asu hakan mace min ahli wa min ahli Allah ya ba da dama a tura masu hukunci guda biyu su yi sudu abin suka yanka shi za a yi suka ce a rabu a rabu in suka gama a gama wannan Allah ba ta dama komi a hannunsu nan akan farji akan sha'awa akan armi Allah ba dama kan kuma a kasa haka akan jinin musulmi gaba daya suka ce gaskiya a nan sana gaskiya suka yarda suka yarda wannan suka wannan daya wannan wannan kaci wannan muka bayan haka kana gaskiya na biyu kuka ce ya yaƙi bai amshi ganima ba kuma bai kama fursar yaƙi ba me suke ishara a ali da ɓangaren aisha an buga an sa abin da aka yi allah gafarta musu gaba ɗaya an yi yaƙi an kashe mutane raƙumin sa aisha ma aka sare ta shi a yadda aisha daga takorin ɓangaren su kuna yaƙi ya ci su gaba ɗaya komi ma'ana ɓangaren arzika samu rinjaya kansu to dama yakin ake ba da manuwa ba yaki ne wani shidan so yana abin ka abin to anan mun suke ne ai da da ya sa Aisha bangaren su bai kama fursa ba kuma bai amsa ne masa ba yace haka kuke ne wannan magana ta ku ce zan ga muku cewa Allah subhanahu wataala yace wa azwajuhu ummahatu mata annabi uwaye masu imani ne dole ku yarda ko ku kawurce ma Allah a kan ku kai da uwayenku ne ko za ka za ka kama uwarka a kursa da yake zai yi kama uwarka a kursa na irkana yake kama yake uwarka ka wannan kenan ali da yake tsanin sa aisha washe zai kama a tana cikin wanda aka ce yake kuma wani abin na fitina zo ta haka nan dalilin da ali kenan bai kama kursa da yake ba a wannan yakin kuma bai amsa ganima ba don yake na fitina na masu kace kaci fitina ce dama fitina ce suka ce ya ce tun na uku da kuka ce ali ya goyi sunan shi ga aminu mamini kuna magana aminu mamini na ana magana sulu ga manzana sallallahu alaihi wasallama ya zo sulun hudaybiya da shi da qurayshawa an sa wannan hada maka tabiya sallallahu wannan abin da manzana sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci suka ce la la la la yabon amince rasulullahi ne mun yake shi sai sai da ba mahon rasulullahi ne kuma ali ne mai rubutu a wancan zamanin suka ce sai da ba a san mahon rasulullahi sai annabi ya ce ali guda wurin goge sa mahon bin abdullah ce ne manzo Allah ko saka tani manzo Allah ne sa mahon bin abdullah ali annabi sai aka goge aka kurce yace an goge rasulullahi bai magana mai mu'minina suka ce eh wallahi gaskiya kana da gaskiya nan ba karshe yan wa'anan an ce su wajen dubu shida wajen mutum dubu biyu suka komo suka suka suka suka biyo ibn abbas suka koma can bangaren su amma sauran suka ja daga yan wani mai almuhim kullum mutum aiki shi aka ce hadarin bin qur'ani da ka ko sunna da ka ka saba magabata kada wannan sahabbai suna raye amma su suka kasance sabon bayan da Qur'ani sun hada su kuma da gaske suke da gaske suke san Allah san Allah ka sabawa amma sun sun bar sun sun bar tushe sun kama aiki da ka suka halaka suka halaka ba da gangan ba dan so Allah Allah suke so amma me hadarin kenan bin ra'ayi kabar kabar tushe kabar Qur'ani so kabar magana magabata na Qur'ani salaf kai dauki naka sai ka kharijawa har yau ake cikin matsala da su yanzu sai ta jirga lata ya gina ce kun za a lantarki mutum kuna kuna da jirgin kare da kuna ya kashi ka shi ma da kan gwamnati cikin wani ce shi ma kamar na kare ya kashi shi na ka ita yi ban ya kungiyar nake kungiyar nake na na ina ce ina da kisa tun abin wannan ra'ayin ne kun gaugawar hukumci ba ruwan ka da wani wani ce an ture maka duk wani kun da ka za ka yi wani zai wata a yau duk kungiyoyi masu magana kisa a ce na da kisa duka a yawan gani ba dama ya ko dama ya amma wani tushe a ce maka ai bimbas usaimin malaman hukuma ne albani ma ha ce ma kharij wannan waye murji'i ne he amma da baka mai malaman nan zan nan abun ko kenan da kira da zaka da zaka hukunci da wannan wannan shugaban jama'al shine shine mai magana shi sai abin da yanka in yace halaka ne halaka ne yace haram haram ne to da haka sai har yau cikin rubu eh ba an ta ai nisa eh wani ko mutum la gaskiya kuskure ne ba an kai ka da baka komo ka kashe mutum a banza an ta ba ba dawa zai ba shine hadarin dan wa aka ce hadarin bin bautar Allah da ka mu shi muhimmancin ko mai ka gani kamar ƙur'ani da suna da magabata ya yi lahiya tarikatun salaf ta yi kubuta daga duk wani haɗari kuma ka samun lahiya da kubuta daga addinin da mutuncinka wannan abin haka kawar da takaice dai kenan kawar da jawa wani shi tushen kuma sai ibn abbas ka sun kawunce mutum dubu shida amma dubu biyu sauran kuma suka ce a suna nan kan mutuncinsu amma dubu biyu suka komo suka ibn abbas suka ta ɓangaren sai da na ali sun gane su Allah za su lasa gaskiya to zai dai muna magana a nan kin Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani da cewa in aka yi farauta za a diba wannan abin da ka kashe shi za a diba a mai kuɗi a mai kuɗi yanda wannan mutane guda biyu adalai za su kimanta dabba ta daji ta gida kan mace ta gida kuma sai a mata kuɗi zamu ji gaban insha Allah yace kenan hadayan balik alka'aba hadaya wanda za a kai kenan ka'aba a yanka cikin kenan haramun da aka na kai au kafarat ta'am misakin ko kai kafara ta ciyar da miskinai miskini nawa misali an wa dabba kudi ta ji kakaza to ya ce to in baka dabba wannan an abinci wanda dabba ta yi wannan ta yi tiya nawa ɗin dabba ya tiya nawa ko sa'i nawa an kuma baka iya da kudin sayan sa'in au adalu zalika siyama to yanzu sai adiba tunda dai ma sha biya gaskiya sai adiba yanzu azumi in muddi 100 zai in muddi nawa zai abin da suka kan dabba sai baka iya baka iya baka iya yanka baka iya sai a ce to azumin adadin muddi nawa ne sai kai azumi adadin wannan wannan bayanin wani ayata ta qur'ani zamu zamu ji imam malik bayanin da zai kai wannan misali qala malik to wannan kenan Allah ce kenan le zuka le zuka wa bal amri wannan amri wannan wannan doka ta wannan kafara da dan dani kudal abin da yana taka doka ta Allah ta yin farauta cikin harami shi da Allah Allah wannan diye qala malik imam malik bayan ka wannan aya ya ce fallazi ya sidu sai da ruwa halal sun mu ya ƙatulu wanda zai bu wata harauta iya ya biyo ta kahin ya shiga harami ya kama ta ya riƙe hannun shi ko halal gabare a hannun shi ko zo mu a hannun shi kuma ya zo yanzu sun mai ƙatulu ko murin ya zo kuma bayan sa harami ka dafa abinci gashi bare wata ka sa abinci amma tun iya iya cikin bai cikin harami ya kama kayan shi amma bare wace he da ya shiga harami kuma sai kashe ta yanzu ta harami a jikin shi yanzu anan za a ce tunda ta ya kama kayan shi ne shikenan shi malaka ya ce ya ce bai manzilatar da zai yabta a wuwan wurin su mai katulu iya matsayin wanda zai sayi wani horauto horauta kai ka saya kana cikin harami su maka tugumin kashe abin cikin harami ɗiɗɗi ne kenan za ka kai ma kai lahi wa ƙarin na hallawa an katali allah ya shi allah ya hana kashe dabba ya hana kashe dabba ta harami ko kan cikin harami kashe dabba da haka yana fa'ale jaza'uhu dole ka biya ka yi ka biya jaza wannan dabbar da kashe duk da ka haurato ta kana shiga tun a cikin haramin kashe ta kenan yanzu kai ma ka shiga layin wanda ya yi a cikin haramin za ka biya jaza malika ce wal'amaru indana al'amarin wannan hukumcin warauta a ciki a waje ya ce annaman asaba sai duk wanda ya samu abin warauta kenan homorin kenan iya cikin harami ya kama warauta ya kashe warauta kurin din da kashe ta kurin hukima alaibi da shi zakuru in dai kashe ta bakancin harami ko daga can kawo ta ko da wata sota in dai kana cikin harami ka kashe farauta kurin shi kenan za ka biya jaza'akin abin da kashi na dabba ko da ba cin haramin ka kamo ta ba tun da dabba harami dabba ka kana cikin harami ka kashe ta qala malik imam malik ya cewa ahsana ma sami'tu fil ladhi yaqtulu sayda fayuhkamu alayhi fi an yuqawwima sayd alladhi asab ne so ka maka da aka ce maganar fa jaza'akin wannan yace mahi kyawun abinda yake kan fil ladhi yaqtulu sayda wanda ya kashe warauta kuma ana so a mata kima ta sakamakon jaza'akin da zai bada yace fayukamu alayhi za min hukunci akan mi fi an yuqawima sayd allazi asab farautar da ya kashe za a diba masu masu masu hukunci ba za mutum biyu yace mutum kiwon zon dabba inda aka sai da nawa ne kudin ta nawa ne kudin wannan dabba ai ku sai kanzu kan barewa na ce akuya wani a ce an kashe misali aka ce jakin daji magana magana magana raƙumi da ana abuwa yake kawo to zo dabba ta karamar fatta da dabbobi sa gida sai a diba a mata kuɗi wannan farauta inda an kasa gari nawa za ta yi suna aka ce magana da aka ce wancan magana guda biyu mutum guda biyu adalai suna adalan guda biyu me za su yi zai zama imam malik aka gaya maka su wa'ina adalan guda biyu da aka ce su yi hukunci me a kan shi da kuɗi to ga za su yi hukunci hesuwa wannan farauta da ya farauta da ya kashe sai a mata kuɗi fayan zura kam samanu mina ta'am zan dafa ta jika nawa ɗan abinci ne tiya nawa za a saya ta yi diba kuɗin aka mata kuɗi ta yi diba abincin ta wannan dafa aka aka saya abinci da wannan kuɗin tiya nawa kwanta sa'i nawa za a saya ya ce to fayu ta'am kulla miskinin muddan shi ne aikin in nawa aka mata kudi jika kaza ce za ta sai tiya kaza ko sa'i kaza to yanzu dan aka ce misali muddi 100 ne ko muddi 50 wannan kudin zai sai muddi 50 shi kuma bai da kudin wannan bai iya bada bai iya sai abincin wannan sai azumi ayo su makan kullu muddin yawman kona muddi muddi 100 ne za a saya 70 za a saya sai da sayan kona muddi guda azumi guda tun baka iya sai ya kai azumi ka fice kona muddi a da ka take da ko ka biya yi a da take da ko ka saya ka wajen ya malaiya kenan imam malik rahmu wallah abin da ke bayani kenan kenan za a yi lissahin dabbar a mata kuɗi in ka iya baka iya kawo baka iya baka iya bada kuɗin a sai abincin shi kenan sai a ce dukkan ya sai wani abincin a ce sa'i ka zane muddin da zai to adadin muddin da zai ka kuma adadin azumin za ka yi askaci shi ce makana ya ce a wajen su ma makana kullum muddin yawman ko da matsayin muddi guda kwana guda na azumi wayun zar kam iddatul masakin ya da mutum nawa ne kuma kin fa kanu ashara sama ashara da ayyam mutum kire mutum goma ko mutum goma take miskin bula kenan in muski in muddi in muski ne goma za za iya ba ta ci azumin kwana goma wan kanu 20 na miskin sama shine yawan in miskin ne shin za ba azumin 20 haka dai yace adadun ma kanu ko nawa ne yawan ko nawa ne yawan tabbas kudin haka za a ma kima kai shi ne adadun ma kanu wa in kanu akasara min 60 miskinan kaji ko da wuce azumi sattin na ka fara ko sai ka yi ko ka ciyar ka ba da kuɗi ko ka yi azumin sattin ko saba'in da kama da kwan tana ci adadin abin da abincin da wannan shi ne abin da imam malik ya ke son ka bayani na an an zo dabbar da kashe za a diba mata kima mata kuɗi kuɗin wani kuma a ce an abinci ne an san akwai irin dabba a gida irin kamar ce saboda yawa ba da akwai wani takwai akwai dabba da babu irin ta a gida ita ake wani kiman kuma an wacan ta akwai ce baka da ta haka za a mawa akwai ta yi jika nawa ta sayi sa'i ko shinkafa muddi nawa adadin muddin ko ka ba da muddin wannan ka ba da mutane abinci ko ka yi azumi adadin wannan muddin shi ne kura magana ƙala malik sami'tu annahu yuhkam ala man qatala sayd fil haram huwa halalun بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل السيد في الحرم وهو مريض nan za su muna bayani ne ai na wanda yake cikin aikin hajji ko imam malik ke cewa abin da ya ji duk magana ɗaya ce hukumcin wanda ya kashe dabba iya cikin haramin aikin haji duk ɗaya ne da wanda ya kashe dabba a cikin harami kuma bai cikin harami bai cikin aikin haji kun gane magana kenan da kana kan an kana cikin aikin haji harami na cikin aikin haji ba harami ba tun daga miƙatanka sun sani daga makka daga madina zawo haramin makka ya kai kilo 400 kada ta kwane to kenan anan tun daga can madina duk abin da kashin dabba kana cikin harami to duk ɗaya ne amma shi kun kashe kashe a harami sai a cikin harami ne kun kuma ga cikin harami ko baka cikin aikin haji kashe dabba a harin makka dan harin makka shi abin mahdud wani wuri kilo goma sha hudu wani wuri kilo bakwai takwas haka shi harin makka ba da yawa bane da yawa akwai bambancin haramin makka da magana miqat harin makka wuri muhaddad kilo din din cikin gari gaba din cikin gari yanzu da kuma cikin garma gaba dukkan ba wanda yake wajen maka harami harami daban kuma magana miƙati muwaƙitar ba kenan ana magana anan to duk ɗaya ne da wanda zai kashe dabba ko bai cikin aikin haji a cikin haramin makka ko bai cikin aikin haji hukumcin shi ma ya kashe haka za a mai adiba dabban da ya kashe sakamakon sa a mata misali ya biya haka zai ko da baka cikin aikin haji shi haka ta misali yanzu da ake magana mutane da ake magana tabarin makka da ake busu ciwa ba busu ciwa bane ba ba dawa gani ba kurin haramu ne ka taba ta dan kuma amma hukunsu ne kuma ko kamata ake kamata tsoro ma hana ko kamata tsoro tabara maka ko tsoro haramu ka bata lallahi ne ba ba ta tsoro ba ta ba ko ko baka cikin harami ko baka cikin aikin haji kina mutane suka ana kana kiyaye su busta ba ba san doka ce ta Allah ba bane ba ko busu ciwa bane ba annabawa busu ciwa aka mutane mutane ji suke busu ciwa da annabawa su wuta ba da cin su ba wuta ta wani wata ba gani a hana kadai kurin zai yi ne kurin kai shi ne magana kurin sai dai na gidanka ne na kuma ka dawo cikin hanka amma dai wannan na haramun wannan suke abu babu ba ta basu yanzu dai kenan nan mun kare magana sakamakon harauta a cikin aikin harami na mashin baban alhukum fi sai da ba cikin harami sai ma yaqtul muhrim min ad-dawab dabbobi da ya halitta azumin magana ba ka ce dabbobi ko to zuka wasu nau'in dabbobi da ya halitta kana haramin ko kana cikin haramin amma an halitta ma kashe su shi ne za a gaya masu حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والهدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور dabbobi guda biyar manzana sallallahu alaihi ya ce hamsu min dabbobi guda biyar laysa al-muhrim junah fi qatlihi junah babu laihi ga wanda yake cikin harami dan ya kashe su su ne al-ghurab hankaka walhida'atu da shirwa ya kusa da shirwa ne shirwa wal'aqarab da kunama walfa'aratu da gayya ɓannaciya inda ganta wala kalbul aqur musanta da karan zangaye ma'ana kurin kare mai cizo kalli hauka ce karan hauka wanda kurin cizo ke bai bar mu da gani wannan guda biyar ko kana cikin makka ka gansu a makka gahiya ba baranta ko a makka magana ko a makka ba baranta ko a garin makka ba baran gahiya ba baranta ce eh ko a gari ko a garin makka haka ba ka ba maciji ba ka maciji ba ga abin da aka kawo guda biyar aka kawo wani wuri ya kawo magana hayya suna kawo magana ɗaya ne da maciji din dai wasu na kawo duk abu mai cutarwa inda ya cutar suna kawo shi a cikin wanda aka musu nun eh wannan guda aka musu nun suna kawo suna daga cikin duk da akwai magana masu ganin an kawo kunama kenan me yasa aka hana kunama saboda aka bar da dan suna cutarwa kenan maciji ko ya kunama sai suke wani abin ba sai mai aka cewa na ne da zuwa kenan da yanzu wannan abin ne wannan ko kashe ko maka da iban dabam da aka jero to don suna gamance maka wannan kunama da maciji dan kusan illa guda ce amma nasin ga abin da yazo a cikin zuciya kenan ka gaban ka hankaka zai zama ga shacan ko wani shirwa sanan anan ma nan suke hankaka shirwa don abu wani iyar wala zan gan sama balle kuma can kin anzu to su dai an gasu babarsu don duka su ma kwanta ne kuma gashe baka yi lahi ba nan sun ce magana gahiya a ɗan bariya ya cikin duk gurbi guda ce a ɗan bariya duk gurbi ɗan bariya da gahiya duk gurbi guda ce ba raba su duka gurbi guda ce kuma aikinsu guda wannan su guda ce wannan ruwa ya bukhari ka ta musulmi a kawata وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن هو مهرم فلا جناح عليه الأقرب والفارة والغراب والحدة والقلب الأقوى dabbobi guda biyar duk da akwai wata mafi dabba a ran jayar da duk da akan dabba a ta ta sani amma na kaga an kaɗin tsaye ciki ya ce wannan dabbobi guda biyar duk wanda ya kashe su ya cikin harami kula shi na alai babu layin komi bai layin komi ba su ne alaƙar kunama falfaratu da gahiya والغراب دهانكاكا والهدى شروة والكلب الأقول دكران زنجي كران هوكا شيء عندنا إذا كمان زي زي زي زي بيك كمان زمان كمان زي بيبرم كأي عندنا مت عندنا مت أنا ما رواية ده إذا ما بخير كاتم مسلم كاولت سي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدى والكلب الأقوى wannan ruwaya ita ma dai musulmi ya kawo ta don dai kuma gano guda ce illa wata hanya daban cewa manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce hamsa fawasik dabbobi fasikai ta yan tawaye ne mana mafanata ne amsa suna fasikan da mafanata ne da ta zama dabbobi ne to wannan dabbobi guda biyar yuqtamu fil haram ana kashe su a cikin harami kidan babu lahi kashe a cikin harami sune alfa'ara gahiya wal aqrab da kunama wal ghurab da hankaka wal hid'a da shurwa wal kalb al aqur da karan hauka duka wannan ko ina ga kashe su kana cikin harkacin harami su dai kenan ba abin da yana kashe su baban natani وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم قال قال مالك في الكلب الأقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما أقر الناس وعد عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب الأقور na imam malik kamar kai muka tafarko ce an kama na umar bin khattab ya umarci a kashe kunama ga miciji a harami duk da na san wani ga magana a karama duk da rashin sun tsar wata ce sai umar kenan ya gama hatta da miciji ba a ci harami a bar miciji kenan a kashe shi shi ma ka a bar shi umar ya umarni ma a kashe micizai a cikin harami sai karkashin wani magana imam malik ke cewa fil kalbul aqul akan magana aka yi magana kashe karan zagaye karan hauka ko alazi amal bukatali fil haram wanda aka umarni a kashe cikin harami ma ko sai ma da kace karkashin wannan inna kullu ma qaran nasa wa'ada alaihim wa khafan duk abin da zai wa mutane rauni na amma na akara abu zama zai zai cire ka ko cije ka da karce ka da abin ka dabba duk wanda za ta za ta ma rauni da abin zai wa mutane rauni yawa mutane ta'addanci yawan annabi ko sai mutane tsoro ba su tsoratar da su ya ce ya kama sadin zaki ana ta abata ba zaki ba ko amma ka gargar ba kuru to wata da an zaki a harami ba a wani shi a yi ce an ga zaki a harami a gela shi a harami yake shi ne daga ciki ya ko an ga annamar da musa na ɓannan shi ya tama haka alfahad kasan mu ne muke cewa da musa gaba daya haka zaka tigir pantar waye duka wani akan san musa ba su damusa gaba daya amma akwai gwamnatin namir da fat amma ta damusa damusa damusa kuran nau'ikan su ne cikin nau'ikan su ne to kenan irin wannan dabbobin wazi'ib da kilkeci kilkeci ba kura muka ce ba ba kura ba sai ba daban ce duk wani da ya jero misalin zaki da musakin da wane ne da kilkecin kowar kalbul aqud duka matsayinsu daya imam malik ce da karan zangaye da aka ce aka shi duk ba na ce Allah ce cira yake huda mutum in aka ce aka shi ke shi ma dai gama da kuri guda kenan wa amma ma kana min sibai la ya'du misal dabr wa sa'lab wal hir wa ma shabahun min siba fala fala qatluhunna al muhrim amma yace dabbar da bata dabba ce ta daji su ba ce amma bai hawan mutum sai kawo misalin kura da dila da musa mu a nan al'adun kace kura kura asalin suran su mazaman daji kura ba ta hawan mutum matsalar ce kura ba ta hawan bin mutum da kura ta bika ta taka shiga eh batta ita ta kasa batta batta bin mutum wannan ɗaurin mutum take asalin kura bata cikin masu masu warauta masu bin mutane da musu sauransu mu a nan a mu a nan suke man dabba da aka tsoro kuma kura kura ta ka kuma a ce zai ba fasa shi da kura zai daban wannan dabo daban da nan sai zai magana nan sai zai ce dabo sidun saidun sai su la dabo sai ta saidun saidun ne annabi saidun ku annabi ce ta ma abun horta ce kura annabi ce ita ba na horta ce eh annabi ce da ce kura annabi ce sallallahu alaihi wasallam na ta kamo barewa haka aka kamo kura su jama'ar wata kamo kura a yanka a ci ko a dankalin mutanen daji ba tsoron kura ba ta yi aka samu hannu ba ana yawa ita ba ka ganta a namanta ka yanka ganin zaki nau'ai na kura su wajen da wajen mahaurata sun san kura mutuwar ta yake ba ta nuna abu daban mu da ana muke tsoron ta kurin mutane maraya muke tsoron ta kurin kenan ya kama misalin su kura su dila uban sakin wayo ba dila kan shi bai sa ta wajen da bai nama da hada har malatan kai sai nan gudu da dila a gama da musa to wa'annan su kura da dila da musa wa ma shabahun min saba da masu kama da su da dabbobin daji masu harauta falaqatul hunna al-muhrim muhrim wanda yake cikin aikin haji su bai kashe su amma fa in qatalahu fada amma in ya kuskure kashe kura ko dilan ko musa da kama da su za ka biya fansa kai ma wa amma matar min at-tayr fa inna al-muhrima la yaqtulu illa ma samma nabi sallallahu alaihi wasallam amma magana nan magana akwai mutum magana don bayan zaki da ya gama da ya gama zaki da damusa da wane ne da magana kura kalbala kala kurko amma yace amma abinda aka ce yana cutarwa na tsuntsaye fa'in al-muhrim laqatu anan mai harama bai kashe shi tsuntsu bai ciki dan kan da yau hanka ka kai zo hauka idan na da ba na ba naka da ba hanka ka bai mutum ba haka shirwa ba shi ba mutum bai wata duka duka ba zai tun garin mutum a cikin gaba daya yace amma abin da yake cutarwa na tsuntsu fa'in al-muhrim laqatu wannan mai harama bai kashe tsuntsu sai tsuntsun da annabi ya ambata illa ma sama annabi sallama ya abin da manzo annabi sallama ya ambace shi da suna shi ya ce al-ghurab ya ambaci al-ghurab hankaka wal hid'atu ya ambaci shirwa wa in qatala muharram shay'an min at-tayr siwahuma fada'u in ka kashe wani me kace mi haram ka kashe wani abu daga cikin tsuntsaye banda wannan ma wani suna kama suna wannan ma wannan ma ba ka dutsun da kashe a cikin harami wannan ba wannan suna ka baka dama al-ghurab wal hid'a ko amma kashe tsuntsu ba wannan bin ba to za ka biya fansa su bai da amma wannan kenan su kashi ba kai laihi ba an ka kashi mai aka ce mai aka ce kai laihi to wanda ba kai laihi ba ma na inda na inda tsuntsu ne baka mana baka mana inda tsuntsu ne kurin ba ta maka shi kurin ta kashi magana kenan kaka ce ai sai wannan mai aka ce mai aka ce eh tsuntsun a iya cutarwa kuma tun da an ce a kashe hankaka a kashe suwa shi ma kashe a annabi a mace shi ba wadda ya cutarwa ba ka taba shi magana magana ko eh amma kuma dama wanda ba na dama wannan wannan wannan mai cutarwa ma inda ba na bi bane ba kuma dai wannan wannan bai cutarwa shi yasa cikin nan duk wanda kashe wani tsuntsu wanda ba wannan biyin ba kenan ko tsuntsun ya cutarwa an kashe shi kenan sai ka biya fansa shi kai lai amma wannan biyin annabi ya ambata kashe su sai ma yajuzu lil muhrim an yaf'alahu nan kuma wani abu ne wanda aka kamar yadda bai ta ba wanda an ba damar mutum yana cikin harami ya wasu ayyuka wanda kamar a zahiri ne kan baiwa ka yi su amma an halitta mai harami ya yi su ko da cikin harami ne حدثني يحيى عن مالك فدون وين مقايدة ما دائما قالت وتروى تحدثنا وحدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي بن أبي عبد الله بن حدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد البعير له يقرد بعيرا له في الدين بسقيا وهو مهرم نعم cikin nan shi a ƙala malik wani a karahu na abin da shi rabi ibn abi abdullahi ibn hudayr ke cewa ya gabar khattab yuqarrij al-ba'ir lahu fi tin suqya yana ya kace nan akwai al-qarrad kamar ta gudumus gudumus nau'i ne na ya kace kwari da yake shiga dabbobi gudumus kurum ya ga iya umar iya cire shi a cikin wani caɓa a suku ya sunan wuri ne zan hannun maka madina a daidai wani wurin na ga kenan na ga umar iya cire wannan abu a cikin raƙumin shi dabba wata kun gudun musu kun dabba ce take damun dabba take damun ƙwari ne a cikin dabba wanda ke cutar dabba kaska kaska kaska ba kaska kaska shayi ne ba ya gushi kuma gudun musu shi ma ɗaya ne to kaska ce to kaska ce kaska to kaska to kaska kaska eh kenan eh to shi anan malaka ce amma ni ina kin haka shi mai malaka gani tunda dai ai me aka ce an zo kenan me kenan zaka ce kenan zaka shirba wannan zaka shi ta tunda akwai kisa tunda a ciro ta kai wani cirowa iyawa kashi ta amma in Umar iyaye ko ba wani hana shi mashi malaka ce iyaye kan iyaki bai taba kaya ilahi kaya taba da dabara amma dai cewa biye su ai haka malaka ce amma tabbata kuma mun khatab ya haka nan ya gudda wannan kaskakin daga cikin zuka kaska shaji ne ko kaska eh na kasha tayi miji ne ba kaska mi tayi gun tayi wannan ma ta rabin miji nan wannan tayi miji ne hausa ta ka tayi nisa da ba ɗahin mai jini raɓa mai jini ya yi zama a hiri na garbara kasan hamsa akwai ta kawai akwai ta maraya wani a maraya raɓa mai jini ko ta ɗama ɗahin mai jini wannan kawai ce a wasu ce wata ta kawai ɗahi ɗahi mai jini sai wa haddasa ne a malik an alƙama bin abi alƙama an ummi an haƙalat سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده أيحك جسده فقالت نعم فليحككه ويشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحققت بابا بابا على ما take cewa taji babarta tana cewa taji Aisha mata annabi Aisha tana Aisha mata annabi sallama tana tambaya annal muhrim anan da tusal na na ku zama ta ko fita ta tasala ku tusal tune ko tune tune tune daidai shi da daidan tukin takin kuskure ne kenan tusal kenan an ta tara kenan take tambaya mata tusal ita ake tambaya bamanta ko bamanta fata ce tambaya aka ce tusal ita ake tambaya aka ce tasal ita take tambaya ya dace kenan da tukin ne tusal annal muhrim ana ana ma aisha tambaya kan matsayin mai aikin wanda yake cikin harami a yi hukku jasadahu zai iya susa jikin shi zai susa faƙalar ta ce na'am faliha kuku wa shaddid ta ce ya sosa da kyau ya gurza ma ta ce ya sosa da kyau mana sosa da kyau ba wani bayan shi ba a sosa kai take ta kai walau rubidat yadaya walam ajid lajal haka ta ce wallahi ko da an karbe hannuna na samu damar susa tsawata da na sosa kenan ko da mai sosa ba da komai sosa ba zai gurin ka ce ai ka ko hata ka ka dinga ka dan gurje hata kaza kaza ai shi ka dan adam a susa ba ta da komai kana ya sosawa وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عمر أن نزل في المرآة لشكو لشكو كان بعينيه وهو مورئ na abin da ke sauka wai abdullabin umar iya diba mudubi da bai lahiya idan shi kenan iya diba idan shi gani ya ga abin da cikin shi na mai suka gama kama wani ga diba mudubi na abu ne na jin daɗi na ado shi za to amma iya yi zan da wani kwanan da ya wani gani na iya wani suka gama magana diba mudubi ba laifi ne kwanan ta mu damu wace lahi diba mudubi ila su a can iya kai tsammanin lahin ne ba lahi bane ba ya ga shi ibn umar iya diba mudubi kan wata rashin lahiya da ya samu ina ga a wannan magana kenan in babu illa ba magana dumu duyo dan kan kwalliya ne abin da suka kenan amma shi akan rashin lahiya an ga iya diba mu dubi Allah wala na ganin kamata mu tsaya saboda lokacin nan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته